من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini litinin wanda ya yi daidai da hudu ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da goma sha hudu ga watan bakwai miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke unguwar Hamadu Kafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin manasa kwata salatun nabi sallallahu alaihi wasallama littafin babban malami a shek al'alama muhammad bin salih al-wasaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a daidai wannan lokaci kuma a rana irin wannan idan yan uwa masu bibiyar mu basu manta ba malam yana cikin mana bayani game da shuruɗu sala a gaba ta farko sai ɗau a dukkan lokaci ko alwakaci shigar lokaci iya cikin sharaɗin sallah ma'ana idan aka yi sallah lokaci bai yi ba to sallah ba ta yi ba haka nan aka yi sallah bayan lokaci ya fita matuƙar ba uzuri a shari'ance nan ma sallah ba ta yi ba to mun yi malin ya mana bayanai da yawa har mun zo a gabata sallar isha'i mali na mana magana game da sallar isha'i ƙarshen shafi na arba'in daidai kuma wannan shi ne darasin mu na goma sha bakwai a wannan littafi ƙarshen shafi na arba'in daidai inda maliki cewa a lauƙa la ƙa'ilun da dai a ce wani mai faɗa zai faɗa hal al-afdalu an usalli ma al-jama'a fi awwali salatul isha'i abin da ya fi falala shin ya fi falala mutum ya sallar isha'i a farkon lokaci tare da jama'a au an akaraha ila akil waqt ko kuma mutum ya jirkinta sallar ba zai yi ba sai a ƙarshen lokaci domin ce wancan lokacin shi ne fi falala ƙulla sai malam usman ce amsa da zamu bayar to salli ma al jama'a kai sallar isha'i tare da jama'a a farkon lokaci li'anna salatul jama'a wajiba domin yin sallar jam'i a gun musulmi baligi mai hankali wajibi shi shi yasa imam al-hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama a cikin istinbadinsa da bincikensa game da sallah da kuma jam'i a cikin sallar farilla sai ke cewa da a ce za a ƙara wani rukuni na musulunci ya zama shida ba biyar ba to a tasa fahimtar iya ganin sallar jama'a sallar jam'i za a sa domin irin ƙarfafawa da mazan Allah yake wa sallar jam'i da kuma irin narko na azaba da yake fadawa kan mutanen da suke wasa da sallar jam'i ba tare da wani uzuri a shari'ance ba to sai ma da yake cewa ita sallar jam'i wajibi ce وتأكير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة kuma ka jirkinta sallar isha ba za ka tafi yawancin lokacin da ya fi falala a kanta to sunna ne wannan wala mu'arida bain alwajib wa sunna maliki ta bacin karo tsakanin wajibi da sunna li'an alwajib aham domin wajibi shine abin da ya fi muhimmanci da yajibu taqdima ko wajibi ne a gabatar da shi kun ga wannan zai nuna muku kwarewar malam usaimin wajen fahimtar masailul fiqhiyya duka dai ga amur ga amur sallar jam'i umarni ne wancan lokacin da manzon Allah ya nuna ya ce shine lokacin da ya fi dacewa da sallar isha'i shi ma magana ce da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da ke su malamai ne masu bin abu da dikka sai suka bi so ga da maganarsa ta karfafa game da sallar jam'i da maganar kwadaitarwa game da a jirkin da sallar ta kai wancan lokacin wanne ne zai fi karfi agun wanda ya kamata ya bi umarni da kun ganin sai za kulu cewa duk da cewa an kwadaitar da kai akan sallar isha'i wancan lokacin da aka nuna shine lokacin ta mafi dacewa mafi falala amma kuma yin sallar isha a farkon lokaci cikin jam'i yafi muhimmanci domin shi sallar jam'i wajibi ce a san wannan agunka musulmi namiji baligi ne iko sallar jam'i wajibi ce sabanin ya mace ita ya mace abin da yake bukatar da ɗan lokacin sallah ya ta yi sallar ta kawai bin jam'i agunta ba wajibi bane ba amma kai namiji musulmi baligi mai hankali to bin jam'i wajibi ne abunka shi kuma wancan abin da manzon Allah ya ce lokacin da ya pointin ya nuna cewa shine lokacin da ya fi dacewa da isha ba dan kar a takura muku ba to sai malamai suke duba wannan magana ta manzon Allah a wani babi za a sata sai suka sa cikin babu targhib babu kwadaitarwa kwadaitarwa ce ake yi wa musulmi akan cewa wancan lokacin da manzon Allah nuna ya fi dacewa a har kawo misali cewa mutane suna cikin tafiya guda ɗaya yanayin mota ko tafiya ta wani abu guda ɗaya tafiyar su ɗaya gun kwanan su ɗaya to su irin wannan yana da kyau su jirkin ta sallar isha'i su yi ta a wancan lokacin domin tafiyar su ɗaya gun kwanan su ɗaya ba wani wanda zai takwar da an kai ta wancan lokaci to wannan shine abin da ya kamata dukkan malamai da ɗaliban ilimi su dinga bambancewa amru akwai wajib akwai amru istirham akwai amru na ɗalabi duka amru ɗin malamai sun kakkasa shi wajen gida bakwai umarni ne amma akwai lokacin da ke zama ta khair zaɓi ake baka amma cikin lafazin umarni ne faman sha falyomin wa man sha faleku wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya yi wa Allah budurci kaga wannan takhir ne musulunci ya baka dama ne ba la'ikira hasuddin inda ka ga yafi ma ka zaba kai da biyan ka kawai a ƙarshe dai akwai hisabi da Allah zai ma akwai umarni kuma na tsoratarwa umarni ne amma tsoratar da kai ake kar kai wannan abu akwai umarni na kuma ɗalabi ne ma ake ka aikata akwai umarni targibi kwaɗaitar da kai ake kuma akwai al'amurul wajib akwai umarni kuma na wajibi duka wannan yana da kyau musamman ɗaliban ilimi masu adiresin ɗin mutane game da nasiha ko kutuba ko waye san irin wannan abubuwa don domin kada a ɗora mutane kan a danne wani wajibi kuma a rayuwa abin da bai kai wajibi ba kaga wannan an saba wa tsarin koyarwar musulunci tunda kullum wajibi shine aham wajibi shine muqaddam ya sake buga wani misalin a baya idan ba kuma ta ba yace misali mutum da yake samun kansa cikin waswasi a sallah iya samun wasuwasi na rabkanuwa ko shigowar tunani da yawa wani bawan Allah ya kawo manzon Allah wannan kokin sai ke cewa shedan ne yake zuwa yake kama wasuwasi a cikin sallarka amma akwai maganin sa manzon Allah ce duk lokacin da ka ji wannan yanayin wasuwasi ya dame ka a sallah kai a oziya ka tofa a hagu da kai sau uku kana cikin sallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a zuciya ka ƙara a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka yi sau uku sannan ka dan tofa a kudu a hannunka na hagu amma sai yake cewa idan hagu da kai akwai mutum ba kiyaye masa yancinsa da kamewa daga cutar da mutum wajibi ne an gane shi kuma wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayar cewa ka yi wannan ba wajibi ba ne iya cikin umarni wanda yake wanda yake da kashfu kashful mushkilat to sai malam ya ce da kai tofi wa wani a hagu da kai domin korar shedan to sai kai a ozir ba tare da kai domin ba kai a ozir a ranka ba tare da ka tuba kowa a hagu da kai ba kaga an gabatar da tsare haƙƙin ɗan adam akan rayuwar nan sun ina ba ta kuna fahimtar magana saboda ka dewa in ka ji ana samun rikici a addini a gun mutane wallahi rahin fahimtar abubuwan nan ne iya da matukar muhimmanci da ratsa qawaidul fiqhiyya da kuma harkar usul fiqh a fahimce shi da kyau akwai misali akwai misalai da yawa a ƙur'ani wanda Allah ne ya ce ku yi abu kaza ku bar abu kaza amma bin su da malaman suke karkashin dirasa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he suka zaƙulo da hukunci hukunci a ce ma wannan abun dole ne a ce ma wannan abun sunna ne wannan suna muakkada ce wannan ko musahabi ne duk wallahi ba da molan ka suka yi wannan aikin ba bincike ne ka musu wannan abu daga wajibinmu ne mu dinga bincike akan irin abin da za a ɗora mutane game da addini idan ka ga amur to ka yi ƙoƙarin ya ake gane umarni na wajibi ya ake gane umarni na wajibi ya ake gane hani na wajibi ya ake gane umarni nema ake ka aikata amma ba wajibi ba ne ya ake gane umarni tsoratar da kai ake yi ya ake gane umarni zaɓi ake baka kuma duk lafazi da na amur ya zo ana ganewa saboda ka wannan dirasa ce mai zaman kanta kuma hani ma haka ne ya ake gane na hayul haƙiƙi hani wanda ana buƙatar kai tsaye ka bar abin kawai ya ake gane hani wanda shi ma ɗalabi ake ma nema ake ka hannu amma bai kai na farko wajibi ba ya ake gane hani wanda kuma kamun kafa kake a yi abin domin baka isa ka bada umarni a yi ba duka wannan iyacin abubuwan da ya kamata da ƙiƙatu ne na ilmiya wanda ya kamata malamai da ɗaliban ilimi su kafa kai musamman musamman masu da'awa su ne fitilin al'umma wanda amanar addinin al'umma tana hannunsu amana ce ta addinin mutane a hannunka in dai kai mai da'awa da kuma suna sauraron da'awanka bincike da research dole ne ka yi wannan ka dinga mukarana akan yaya magabata suka fasara wannan yaya magabata suka yi yaya aka wannan wajibi me yake fa'idantarwa wannan hannun me yake fa'idantarwa to idan da'awa ta ci gaba da irin wannan to babu shakka za a ga abin iya tafiya ana samun fahimtar juna cin karo da rigima da fada da habaici zai ragu a cikin mutane amma babu shakka ake da'awa da wancan tsari na da kidaka to babu shakka za a dinga jefa al'umma cikin wadin da ba za su iya fitowa ba Allah ta'ala ya samu dace to sai maliki cewa ita bin jam'i a gun namiji musulmi baligi wajibi ne kuma jirkin ta sallar isha ta kai kamar karfe goma ko goma da rabi to amru ne mustahabba al'amari da ake so in zai yi ai haka amma kuma sallar jam'i wajibi ki ba baka zabi ba maliki cewa إذن غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم idan ka ɗauke sallar isha'i daga cikin sallorin nan guda biyar asuba azahar la'asar magarib dukkan su in ka cire isha'i to gabatar da su a farkon lokaci ne balla al'afadu fi hatta kadim azahar farkon lokaci asuba farkon lokaci la'asar farkon lokaci magariba farkon lokaci wannan su ne afdalu amma isha ce wancan lokacin na ƙarshe kuma shine afdalul laha lakin law qala qa'ilun da dai wani mai magana zai ce in qaddamta salata sallaitu wahdi idan zan yi sallata daga zaran lokaci yayi kamar asuba ko azhar ko la'asar ko maghrib daga zaran lokaci yayi ni zan yi sallata to akwai yiwuwar ne sallah ne kadai an gane abun da kake ba maki yan taru na ne sai taru na sannan ake jami'i amma su ba sa jami'i a farkon lokaci an bai bidiyon nan to akwai yiwuwar allah ta'ala ya sa katsan cikin ka irin wannan rayuwar gun ga farkon lokaci amma ba za ka samu gun jami'i ba sai dai kai kai kadai in kana son bin jami'i dole sai ka jirkinta to malik ya cewa wa in akarta ha salaita ma aljama'a amma ina dan jirkin ta ban yi ta a farkon lokaci ba zan yi tare da mutane ne jami'i li'anna hunaka jama'atan yu'akkirun domin akwai mutane jami'in da amma jirkin tawa suke jami'i ne amma na masu jirkin tawa fa hal uqaddim aw aw menene bibar la'an na yi sallata ne kaɗai farkon lokaci ko kuma a'a na jirkinta ta ne cikin jam'i to malam zai ba da amsa ƙulla a nan malam usaimi ne ce sai ka ciya da wannan wanda irin wannan yanayi ya same shi akirha ko akir ka jirkinta sallar li'annar jama'a wajiba domin yin sallar jam'i wajibi ne wata kadima sunna in dai har jirkintawar ba zai kai lokaci fita ba in jirkintawar zai kai har lokacin sallah ya fita to kai sallah kai kadai ko kuma ka biya ka hau a caba ka tafi gunda ake jami'i da farkon lokaci ai sallah ta kai amma ta kai kake biyan kuɗin mashin ma kake zuwa kallon bal ko kake zuwa kallon rawa ko kake zuwa abin nan ihun dan siyasa ba ana yi ba wani sai ya bar garin su ya hawa mota ya tafi ihun dan siyasa kuma ba za ka iya hawa mashin da naira ɗari ka je gunda za ka yi sallar jini ba in dai har jirkin tawar a gunda kake zai kai fitar lokacin sallah to shikenan shari'a ta baka dama ka tafi gunda ake jabe kai sallar ka amma in jirkin tawar ba zai kai lokacin sallah ya fita ba to shikenan sai ka haƙura su zo masu taro nan ku yi da su gaba ɗaya an fahimci wannan domin shi sallar jami'i wajibi shi kamar yadda faɗa wata kadima sunna wala tu'ari bain alwajib was sunna kuma bacin karo tsakanin wajibi da sunna yustasna min zalika aidan salatu zuhri akwai wani yanayi da ita ma sallan azhar ake so a jirkinta ta amma ba ko da yaushe ba wani yanayi ne daga cikin yanayin da ake tsantar kai a cikin canji na season haka izastadda harra idan ana tsananin rana can bazara ake ca ko ƙarshen rani lokacin da rana take da zafi to a daidai wannan lokacin ana so sallan azhar a jirkinta da kara'ita a farkon lokaci li qaulan nabi sallallahu alaihi wasallama domin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza istadda al-harru fa abridu bis salati idan rana take da tsananin zafi to ku dan sanya sallar fa inna shiddatal harri min fahi jahannam domin tsananin zafin rana iya cikin gaman numfashin ta jahannam malamai sun ce dama wuta tana numfashi guda biyu ta yi da sanyi ta yi da zafi idan ta yi numfashi farko to tsananin zafi zai yawa idan numfashin da na biyu kuma tsananin sanyi zai yawa haka suka ce wallahu ala wa qad ikhtalafa ulama malamai sun kara wa juna sani hal al ibradu sunna aw rukhsa da aka ce idan ana tsananin zafi rana ka jirkinta sallah ta azhar a dan sanyaya ta to sanyaya sallar sunna ne ko sauki ne kaga na ma wani fiqihu zai fitowa da al'ummar shi fa abridu kaga al'amuru ne ana ku sanyaye sallah to sanyaye sallar da manzon Allah ya ce mu yi idan tsananin zafi ya yi sunna ce ko kuma a'a sauki aka yi mana domin kada rana ta lahanta wasu domin kullum musulunci ya tafi akan masalihul umma duk abin da zai cutar da kuma musulunci iya kore shi daga cikin duk abin da kuma zai kawo muku salaha da zaman lafiya musulunci a invite din shi gari to wannan rukusa da manzon Allah ya ce wannan sanyawa rukusa ce so ake mu samu sauki kada rana ta abin nan ta zama to illa ga wa'ansu mutana ko kuma a'a ba rukusa bane sunna ce to shi ma malam zai bayani yana famin man kara innahu sunna daga cikin malamai akwai wanda ya fahimci wannan umarnin na manzon Allah sunna ne ba rukusa bane sunna ne idan kai wannan ka samu ladan rayuwar sunna wa ala haza fa yushra al ibrad bi kulli hal to idan mun dauke sunna ne kamar da wasu malaman suka tafi aka sanyaya sallah a lokacin zafi to shikenan za a yi shi ne har lokacin zafin nan ya fita sunna ce manzon Allah ya ce idan zafi yayi ku sanyaya sallah a tura lokacin ta gaba to shikenan yanayin zafi iya zuwa to shikenan ra'ayi sunna shine jirkin ta sallan azhar wa minhum man qala innahu rukhsa daga cikin malamai akwai wanda ya fahimci cewa sauki ne manzon Allah ya nema mana sauki ne wa ala hadha fa in kana la arfuq bin nas adamu al ibrad fala ibrad yace har in sauki ne ba sunna bane to in har mutane rashin sanya ya sallar shine saukin su to ba za su sanya sallar ba ina fata kuna ganewa idan mun dauke shi rukusa kuma sanya sallar a tura ta gaba hakan ba shi ba ne sauƙi a gun mutane to shi kinan ba za a yi ba tunda manufar shi ne a sauƙaƙa muku a kamuku sauƙi an gane idan kuma mun fahimci wannan ibradin sunna ne to shi kinan idan zafi ya zo fi kulli halin zamu jirgin da sallah wa amalun nasu yawma ala annahu rukusa to sai malam usain ke cewa aikin da mutane suke game da ibradi a yau ma'ana sanya sallan azhar to sun dauke a matsayin rukusa ne kawai sauki ne manzon Allah ya jawo mana shi annahu rukusa annasu al'ana mutane a yau la yu'akkiruna ba sa jirkin da sallar isha din ai la yubriduna bi salati zuhri ba sa sanya sallar azhar kuma haka ne akwai masallacin da sha biyu da rabi suke sallah a shekara ba sa iya canza lokaci akwai yan karfe daya kaga wannan ko sun sani ko ba su sani ba sun mai da ibradi yawa sanya sallah kawai rukusa ne ba su dauke sunna ba har a masallacin ahlus sunna akwai wannan mushkila duk wa an su ba ruwansu da sanyi da zafi da damuna da waye duk ba ruwansu da sallan azhar wannan lokacin da ya sha kake idan ilimi ne yasa ake hakan to shikenan ku kun dau mazhabin wanda suka dau ibradi da rukusa ne idan kuma kuwa ga masu yi kar ku yi musu inkari sun fahimci abin a matsayinsa na sunna ne an fahimci wannan sun fahimci ibradi sunna ne ya yasa su a masallacinsu idan zafi ya zo za ga an jirkita sallan azhar ba a yin ta sai lokaci ya shiga sosai sun fahimci abin a matsayinsa na sunna to malam usulun suke cewa mutanen yau a galabiya ko jimhur nasu sun ɗau ibradi rukusa ne ba sunna ba ne aikin mutanen haka ya nuna domin mutane da yawa ba sa jirkita sallan azhar in lokacin zafi ne a yusalluna salatu zuhri fi awwali waqtiha kawai sayfun wa shita'an suna yin sallan azhar a farkon lokaci zafi da sanyi ba ruwansu da bambancewa daga lokaci ya ga za su za su kwada kiran sallar su yi sallar su kawai an fahimci wannan wa an su haka suke ba sa sanyayawa sayfun wa shita'an wa hadha bina'an ala annahu rukusa wannan kuma sun yi gini akan cewa ibrahim rukusa ne kun ga abin da za ku ƙara fahimta nan maganar mu ta ɗazun nan ku duba nassin hadisin nassin hadisin za ka duba izastaddal harru idan tsananin zafi ya yi lokacin tsananin zafi ya zo sai aka ce fa'aburidu ku sanyaya sallah kalmar ku sanyaya sallah umarni ne kuma umarni ba ne eh tambayar ku nake umarni ne kuma umarni ba ne fa abridu bi sala ko sanya sallah ai umarni ne maza Allah iya ba mu doka in zafi ya zo mu sanya sallar mu ma'ana mu jirke ta sallar har ya ƙara taudihin magana cewa idan tsananin zafi yayi to wutar jiya na maje take numfashi to amma sai malamai suka bi aikin manzon Allah da kuma fahimtar da sahabbai suka yi wa hadisin a wani matsayi suka dauke shi he suka yi wa hadisin fassara guda biyu ko dai ka ce sunna ce al'amarin bai kai wajibi ba ko kuma ka sauko da hima daga matsayin suna ya zama rukusa idan yanayin ku sanya yawar ita ce rukusa da sauki a gare ku shike sai ku dauka ku idan yanayin ku sanya yawar ba ita bace sauki a gare ku sai ku dinga sanin azar ku a farkon lokaci kaga wannan bin dikka kenan a zaƙulo ƙoyayin abubuwa a cikin irin abubuwan da manzon Allah ya faɗa yanzu wannan ai ba zai yi daidai ba da irin umarnin da manzon Allah yake cewa kamar mace ta yi wa mijinta da'a ai ba zaɓi bane ba rukusa bane ba suna bane wajibi ne ko irin umarnin manzon Allah ga ƴaƴa su yi wa mahaifansu da'a ai ba rukusa bane ko ba ba ba ba, ba suna bane wajibi ne wancan shi ya faɗa wannan shi ya faɗa sai ta yi kuma da lafazi ɗaya duk ya faɗe su amma bin abun a ilmanci da fahimtar kuma aikin manzon Allah akan sunnar to shine malamai suke zakulo irin wannan abubuwa ba wai zama suke suke molanka ba kawai mutum ya zauna ya dinga rubutu ba dalili ba baɗi ba gaske ba suna abin abin su ga yaya sahabai suka aikata wannan hadisin yaya manzon Allah ya aikata sai su ciro to abin sai su ba su irin wannan hukunci kai kana kwance a daki an ga an kamo an yanka an gasa an dafa ma an miƙo ma an sama cokali abin da ya rage kai ka ɗauka ka sa a baki duk qur'ani da hadisi haka suka masa wannan aiki amma don tsabara ga rashin kirki sai ga yau wai wani mutum iya zagin magabata yanzu kar ma kai sahabai ko tabi'ai hatta su malam usmin irin wannan aikin da suke duk kowa ne zai yin sa yanzu mutane miliyan da za ka kirga ba za su iya ga wannan hadisin kadai a ce fassara shi filla filla da shi wallahi wani sai dai akai shi ba zai iya yi ba kuma in ka dau abin akan umarni na wajibi zaka jefa mutane kan hadari za ka dinga rubujewa wasu ibadu da sallah ko ba haka bane manzon Allah ba haka ya fassara ba idan ka ɗauce ai manzon Allah ce ku sanye sallah duk wanda ba sa sanye sallah shikenan ba su da sallah sun ki umarnin manzon Allah kaza kaza kaza mun sa akwai masu zarar lafiya suka su kama irin wannan aiki kaga maimakon ka jawo mutane ka fahimci da suna to ka kore su ka tarwatsa su a dinga kyamar ka ana kyamar masallacin ka domin baka da mana ta afurocin al'umma baka da wannan mana to ka wajibi ne ga al'umma musamman ina ƙara jaddadawa masu da'awa su san irin abin da za su ke fassara nassi na alkurani ko hadisi wannan amana ce in baka sani baka yi hakuri ka dinga bi ka bi har ka fahimci abin sai ka tsaya iyaka inda ka sani kai wa al'umma bayani ballighu anni walau bi aya haka manzo Allah ce kama aya dai kai ta fama in Allah ya kyakkyawan niyyarka da zuciyarka sai ya taimake ka amma ɗora al'umma akan haɗari akan gadar zare da sunan da wato wannan cin amanar addini maimakon ka samu lada akwai akasin ka samu akasin abin da kake nema abun Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon da cewa maliki cewa a yustasna min zalika aidan salatu zuhri yawa ita sallan azhar malamai sun wannan sabani akwai wanda suka fahimci ibradi rukusa ne akwai wanda suka fahimci ibradi wajibi ne yace aikin mutanen yau ya nuna cewa sun dauki rukusa ne domin ba sa jirkin ta mafi yawancin su ba sa jirkin da sallar azhar zafi da sanyi ba sa wannan wa hadha binan ala annahu rukusa wa anna al maqsud bil ibrad ar-ritq bin nas shi ma mal abin da yace abin da ake nufi da kalmar ibradi ku sanya sallan azhar to abin da ake nufi a rif bin nas a tausasa wa mutane a kawo musu sauki kar a jefa su cikin tsanani wannan sul'ana ya kuluna mutanen yau suna cewa inna rifuka bina an nuqaddimu salatu zuhur yanzu ma zato in mu sauki ake nema a gumu kai mu gabatar da sallar azhar ma farko lokaci tun da rayuwar ta saba da yawa musamman kayan sauƙaƙa rayuwa akan lokacin manzon Allah da sahabbai ƙaramin misali da za ka buga a lokacin sahabai da mazan Allah ko fiya wata babu fiye wata wannan babu shi famfo da za ka murɗa ruwa ya zama babu shi amma a yanzu ba ka yi goma sallaci da fanka da ac da da fitilu da tayil da wane ne manzan Allah har ya bar duniya masallacinsa zuba yake da tankar dibino ganyen dibino da waye aka rufe masallacin ya kai ruwa in yayi sallah gohinsa a cikin ruwa kisa shi aka aka yi wannan rayuwar sa to kaga shi akwai abubuwa da yawa a wancan lokacin da za ku yi su a wancan lokacin amma a yanzu yanayi ya kuri wani lokacin kamar inda ake samun rigima kan hada sallar magariba da isha a lokacin ruwa za ka ji masallaci ana ta fama rikici a ce liman ya ce a hada ma mutum ce ba za a hada ba ko wani ya ce a hada wani ce ba za a hada ba duk rashin fahimtar menene nasu yake ne an fahimci wannan ita sun ita aiki na ibada akwai abin da yake rufe kansa da kansa kawai yanzu misali mu ɗau wal mu'allafat qulubuhum Allah ne yace idan kun tahi bada zakka ku ba wanda ba musulmi ba inna masarakatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafat qulub al mu'allafat qulub sune mutanen da ba musulmai ba kafirai a ɗau zakka a basu to me hikimar haka a lokacin musulunci iya da rauni da yawa na farko dai za a ba su domin a kwadaitar da su ce addinin musulunci ba addinin ruwa bane na biyu za a ba su domin a rufe musu baki kasu cutar da musulunci akan wannan manufofi aka ce a ba su amma musulunci da ya karfi tun lokacin umar dan kaɗabe ce wannan wannan gabar mun zo lokacin da ba za mu ba su ba domin mun yi karfi yanzu ba mu jin tsoron su kuma da'awa ta bayyana alkaidan musulunci ya bayyana ba wani lallashi da za a yi wanda yake so ya shigo ko wanda baya so ya tafiyarsa kuma shi kenan kaga ma har yanzu ayat tana ana karanta ta amma kun ba ma aiki da ita gabar ayar domin ta toshe kanta da kanta kamar mallakar bayi an ce da Allah ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mu'minai su ne masu kiyaye farjinsu ba sa zina in za su biya bukatunsu na sha'awar da namiji ga 'ya mace sai ga iyalansu ko abin da hannunsu ya mallaka an gane wannan hanya guda biyu kawai musulunci ya da iyalinka ta aure ko abin da hannunka ya mallaka na bayi to tafiya tana tafiya sai hanya ɗaya ta toshe yanzu ba inda za ka je ka ce ga baiwa ka samu ƙarya kake babu sai dai ka nemo wata karuwa kai abin da awa shine yawa amma ba baiwa hanyar ta toshe kanta da kanta Allah bai haramta ba amma ta toshe ba inda ko saudiya ba ka samu baiwa ba nan ne dai suke musulunci 90 cikin 100 to ba za ka samu baiwa ka ce ga baiwar da musulunci ce illa ma malakat aymanun babu ita domin fiyo yaƙi da za a yi na musulunci da kafirci yanzu babu shi kasuwar da za ka je ka sai bayi babu ita yanzu kuma suna na an ce ko kai wannan ko kai wannan kaga wannan ta toshe kanta kenan babu ita yanzu kuma Allah bai haramta ba da kanta ta toshe kanta da kanta to irin wannan yana da kyau a dinga fahimtar abubuwa domin a dinga ɗora mutane kan hanya mai kyau maliki cewa وأن المقصود بالرفق بالناس والناس الآن يقول إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر لأننا لو أكرناها وجاء طلاب من مدارسهم وتجدوا وتجدوا لناموا عن صلاة الظهر ما لن سيكي كام صلي لشيء إن يرى يقصى سعودية إيكي شاء وأن صلاة جسنا شوى لأننا لو أكرناها da za mu jirkinta sallan azhar ba za mu sai mun tura ta can gaba to wajja a ɗullabu min madarisi to ɗalibai za su dawo daga makarantunsu wata gudu kuma za a ci abinci daga cin abinci kuma me za a yi lanamu sai a yi bacci an salatu zuru ne ya kama bacci kuma sallah za sai a yi da mai barka kagan an ɗau abu kusa har akwai yiwuwar hakan ta faru ka ci abinci ka yi bacci kana jira kafin a yi azahar har bacci ya kwashe ka to shi kenan a yi ta a farkon lokacin ya fa jirgin dadan alkhairi kaji can fi kosassu ne su wai mun sun ci abinci bacci suke da rana yau amma yanzu ka kirga su wai masu bacci rana a nan yanzu kaga su suna suna koshe ne ba su da matsala ba irin munan bane wani ma tsakar rana zai fita neman abinci rana ta gasa shi ya yi dako ya tafi a kafa yi waye je gona duk gashi nan amma su akwai lokacin kailula siesta wanda wani lokacin ma wajibi ne akwai rana in ta take hatta masu kasuwanci za su ɗan rufe shagon su haka minti talatin zuwa arba'in ko iya hutawa haka suke yi to kaga yake ce idan har za mu ɗau wannan sunnar jirkin ta sallah a zahar ɗin akwai yiwuwar lokacin cin abinci sai a ci abinci kuma a kama bacci wani idan ya su bacci ya sure shi kuma har lokacin da ake so a yi sallah a zahar ɗin ma ba zai farka to wanda suka fahimci rukusa ne sai suka ce to su za su dinga yi a farkon lokacin domin kada wacce illar ta shiga an gane da kyau to shine ne maliki cewa a waka zalika almudifuna hakanan ma'aikata na gwamnati law ab law abradna faja'u min wazaifihim a ce a jirgin da sallah har mutum ya tafi daga aiki ya dawo gida fatagdu namu an salatu zuhuri a ci abinci a huta to shikenan sai mutum ya bacci ma bai sanin azhar din ba idan faluqaddim salatu zuhuri hatta yusalluha to wanda suka fahimci abin a rukusa ne kuma akwai wannan illa har in an huta din za ta biyo baya ya suka fahimci su gabatar da sallan azhar din ko da azafin ne ba sun domin sun fahimci am umarin ba wajibi bane rukusa ne sun ma ba'da zalika yakunu gada wannan sannan bayan an yi sallan azhar din sai a ci abinci kuma a yi bacci hatta ila ila al-asr masalan har kuma a ji dab da lokacin da asar misali to yanzu a fiqihun mu nan kasar ya zama dau wannan magana ta malamin sai mu ma za mu ɗauka a rukusa ɗin ne ko za mu ɗauka a sunna tunda illar da yake ganin za ta yiwu in an jirkinta sallah za ta wannan illar mu babu ita nan za ka tara mutane ɗari da wahala ka samu biyar masu bacci rana an gane kowa ya fita iya fama ya zai nemi abinci ya zai tuce nan ya zai gyara nan rayuwar mu samu wannan damar ta cewa mun kai wadatar da yawancin mu suna wannan ƙailular ta rana ba mu samu wannan damar ba to amma su can suna yi domin suna cikin wadata kuma suna cikin yanayin da hakan ya ba su dama su kuma suka fahimci hadisin cewa rukusa ne ba sunna ba ne ya suke yin sallah za su da wuri farkon lokacin ta koda da zafin ne domin su ci abincin su kama bacci su kai zuwa la'asar to wannan shine abin da ma ne faɗa wa iza urid al ibrar bi salati dhuhri amma wanda suka dau abin sunna ne kuma kake so ka sunnanta wannan suna wajen sanya sallah azhar ɗinka to ya za ka yi fa inna wa yu'akhiruna al-adhana abinda ake so za a jirkinta kiran sallar ba za a kira sallar da farkon lokaci ba kuma a jirkinta shigar ba haka ake yi ba hatta kiran sallar ma za a jirkinta ba za a yi shi a farkon lokaci ba li'annahu sabbata fi sahih al-bukhari an abi dharr qala hadis ya inganta cikin littafin imam al-bukhari hadisin abi dharr al-ghifari Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya fa arada al muazzinu an yu'azzina sai mai kiran sallah ya nufin ya kira sallah fa qala lahu sai manzon Allah ya ce da mai kiran sallah abrid abrid sanya ya sallah sanya ya sallah summa arada an yu'azzina sannan karo na biyu yayi nufa ce kira sallah fa qala lahu abrid sai manzon Allah ya saki ce mai sanya ya sallah ne summa arada an yu'azzina sannan ya saki nufin ya kira sallah fa qala lahu abrid manzon Allah ya saki cewa sanya ya sallah hatta sawa zillu tulwa hatta zala hatta sawa azillu at-tulula fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama inna shiddata al-harri min fahi jahannam wa hadha yadullu ala anna al-ibrad yata'akhkhar wa laysa kama yaf'aluhu ba'du an-nas yu'akhkhiruna al-adhan nisfu nisfu sa'a an al-ada bal la bal la bal la yubarrid hatta yakuna qariban min salati al-asr wannan hadisi na abazari abin da yake koyar da mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna tafiya mai kiran sallah ya nufa ce kira sallah domin ya ga lokaci ya shiga sai manzon Allah ce a saurara dai dan tura ta gaba a san yayi sallah za sannan ya sake nufin ya kira sallah sai manzon Allah ya hana shi ya san yayi sallah dai dan tura gaba dai har karo na uku manzon Allah bai ba shi dama ba aka sanya ya aka jirkinta har sai da inuwa adhillu at-tulula har sai da inuwa ta fara sanyaya abubuwa kasan akwai lokacin da inuwa ma zafi gare ta domin a lokacin rana tana kan garjin zafinta akwai lokacin da kuma inuwar za ta bada sanyi to ma'ana sai da suka jirkinta suna har inuwar ta fara bada alamun sanyi to a lokacin sai manzon Allah ya bashi dama ya kira sallah har ki ta izatar da harra idan rana ta yi zafi min fahi jahannama to alama ce ta numfashin wutar jahannam hatta yawa wa haza ya dillu anil ibrada sai malam usaimin ke cewa wannan kuma zai yi nuni cewa sanya yi sallah da aka ce a yi ya ta'akkar wa laysa kama yaf'alu ba'dhu nas ana jirkin ta kiran sallah ne ba kamar yadda wa'ansu daga cikin mutanen yau suke aikatawa yu'akkiru al-azana nisfu sa'a anil ada suna jirkin ta sallan azhar ko kuma abin da za a yi wajen sanya sallar a jirkin ta kiran sallar a ƙara masa kamar rabin awa yu'akkiruna al'azana nisfu sa'a anil ada kamar yadda aka saba yi a ƙara masa kamar rabin awa la tubarrid hatta yakuna qariban min salatil asr wa ansu kuma suna jirkin ta ta wuce gona da iri sai maliki ta duk da hakan an ce ku ƙara kamar rabin awa to kan sanya yawa ta ku ta kai ku dab da lokacin sallar asar ba haka ake nufi an fahimci maganar a tura dai akan lokacin da aka saba yi da sanyi da damuna dan ƙara minti 20 zuwa 30 amma kada sanyawar kuma ta kai har jikin salar asar ta kuma faɗa wani bangaren daban ba abin da ake so a fahimta a hadisin ba wa amma hadisu amma akwai wani hadisi da malai ce asfiru bil fajr ma'ana ku jirkinta sallan asuba har sai alamun rana ta fara alamin fitowa فإنه أعظم للأجر domin hakan akwai girman lada to sai ke cewa fa haza in sahha fal muradu bihi Allah tusallu hatta yatabayyana saf har in hadisin ya inganta game da sallan asuba din a jirkin tata to sai malik ke cewa har sai ya bayyana alamar motsin fitowar ranar ne a saf wa yattadi al fajr al fajr ya waye gari ya waye sosai da Allah tusallu qabla dukhulil waqti domin kada ku yi sallah kafin lokacin sallah yi har in hadisin ma inganta lo abin da yake nufi kenan ku yadda ku tsaya har sai alfidi ya gama bayyana sannan ku yi sallah kada ku yi sallah da duhu lokaci bai yi ba wa kullul wasifai da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk kuma biyin da yin sallah a farkon lokaci da yin sallah a ƙarshen lokaci duka irin wannan yanayin manzon Allah ya yi sallah sallallahu alaihi wasallam يذكرون أنه صلوات الله وسلامه عليه كانوا يصلي الصبح بغالس وترانا ما زال صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغالس غالس ني على مر ونم حتى كان ينصرف من الصلاة حتى يعرف رجل جليسه abin galasi ne haske kamar hasken alfijir kenan gari ya fara da muwaye to wata rana manzo Allah iyayen sallar asuba har sai ya jirkinta gari ya fara alamun wayewa shine ke cewa hatta kana yansarifu min salati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu za a kammala sallar isha'i mutun asuba mutun zai gane gun da ya zauna kaga lokacin ba fitila ba haske da yawa duhu ake ciki amma har gari ya waye haske ya shigo mutum ya gane gun zaman su kaga gari ya waye sosai wa za a dillu ala mubadira biha ma annahu kana yaqra bi 60 ila al-mi'a duk da hakan bai gushe gaggawa ko sauri da ake so a yi sallacin asuba din ba domin lokacin ta ita ma ba shi da yawa sosai amma duk da haka manzon Allah iya karanta aya 60 zuwa 100 a cikin sallan asuba ya qara bi 60 ila al-mi'a kuma karatu irin nasa wanda ake bin abu a hankali a hankali a hankali fasawabu malici abin da yafi dacewa anna salatul fajr ita sallan asuba yusannu ta'jilaha an sunnanta a gaggauta yinta lakin yajibu tahaqququ min dulu'il fajr amma duk gaggawa to ku bari ku tabbatar da cewa alfijir ya fito an gane an sunanta a yi ta da wuri sallan asuba amma duk gaggawar da kake yi to ka tsaya ka tabbatar da kan cewa alfijir ya keto kafin a yi sallan asuba shine yajibu at tahaqquq min dulu alfajr hadhihi alqat wannan lokuta da malaika mana su allati waqata Allahu salata fiha wanda Allah ta'ala da kansa ya lokuta da ayi sallah a wannan lokuta arba'atu minha mutawaliya lokuta guda hudu cikin guda biyar to suna jere da juna la fasil bain alwaqt wal waqt ba wata fasila tsakanin wannan lokacin da wannan o wahidu munfarid ɗaya kuma a can gefe yake shi kadai ne la yattasilu bihi shay'un qablahu wala shay'un ba'dahu ba shi da ta'alluqi da lokacin bayansa ko lokacin gabansa الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الأوقات متواصلة tun daga sallan azahar la'asar magariba isha'i duk lokacin su mutawasila ne ma'ana wannan iya shiga wannan wannan iya shiga wannan kayi azahar an ce karshen lokacin azahar shine farkon lokacin la'asar karshen lokacin la'asar an shine farkon sallan magariba karshen magariba an shine farkon lokacin sallan isha'i kaga lokacin mutawasila ne azahar la'asar magariba isha duk lokacin ajiyar suke amma alfajr amma sallan asuba فهو منفصل عن صلاة العشاء ومنفصل عن صلاة الظهر an raba lokacin sallar isha'i da lokacin asuba hakanan sallar asuba an raba lokacin da lokacin sallar azhar ba su da alaka ba alaka a baya babu kuma alaka a gaba li'anna bainahu wa bainal isha nisful layl domin tsakanin asuba da isha akwai rabin dare al-akhir na gaci wa bainahu wa bainaz zuhri nisfun nahari al-awwal tsakanin kuma asuba da azar akwai rabin yini da ma an gane akwai hikimar da Allah ta'ala ya sa wannan lokutan guda biyu suke da tsawo a tsakaninsu tsakanin isha zuwa asuba kuma da tsakanin asuba zuwa azhar malam zai bayani a nan insha Allah maliki cewa inda muntasiful laili laysa hunaka waqtun lil farida idan dare ya raba biyu kamar sha biyu ko sha biyu da rabi to ba wata lokacin sallah ta farilla isha ma lokacin ta ya tsaya lakin na waƙatun ta ɗauwa wa tuhajjid lokaci ne na filfili da tuhajjidi kama ƙarin da biya sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habba salati ilallahi salatu dawud alaihi salam sallah mafi soyuwa a gun Allah ita ce sallan annabi dawud alaihi salam kana ya namu nisfu laili wa ya ƙumu sulusuhu wa ya namu sulusahu annabi dawud alaihi salam kana ya namu nisfu laili idan yi sallar isha ɗinsa sai kwanta ya yi bacci kamar rabin dare idan rabin dare ya yi sai tashi ya rage rabin dare kenan wannan rabin daren na ƙarshe raba shi biyu wa ya kuma sulusu lokacin daga rabin dare to har zuwa rabin rabin dare to ibada yake maɗauka rabin dare shine kamar sha biyu na dare to tun daga sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu har zuwa jikin ƙarfe uku to ibada yake a wani lokaci salloli ne azkar ne fari ne hailala ne duk abin da Allah ya hori masa yayi bayan kuma karfe uku ta yi zuwa karfe uku da rabi shikenan kuma sai ya kwanta ya jira ketawan alfijir to wani shine irin sallar da annabi daudu yake za ka iya yi facebook sai ana ko da whatsapp eh yawwa to kaga sun san abin da gaske ba zai hana sallar asuba ba amma kai da gida ma abin baka dauke shi da gaske ba shikenan wannan lokacin sai hana kai sallar asuba amma su abin da gaske suka dauke shi ba wani abin da yana sallar asuba kuma bacci farkon dare akwai asrar a cikinsa da yawa na farko dai malamai sun ce iya ƙara lafiyar jiki iya sa hutun kwakwalwa ya zamto kana bacci da wuri daga sallar isha in ka bata lokacin kwanta kai bacci kwakwalwa ka za ta sami hutu sannan kuma jikinka ba zai ƙara lafiya sannan kuma ba za ka makara wajen sallar asuba ba saɓanin masu jirkinta ba sa bacci da wuri wani waye sai ya dau awa biyu awa uku bayan ya kuma gida iya ta fama da ita ba zai kwanta ya bacci bai karfe daya kaga wani ina yake da damar yin nafilfili ya kwanta karfe daya ina yake da damar ta kafin alfijir ya keto ina yake da wannan damar ba da wannan damar in ma an yi sa'a da dace ne zai samu sallan asuba da amma kwadaitarwa raya dare wannan kuma ya haramta wa kansa saboda irin wannan tsarin sallar shi Allah yake so kuma shi manzon Allah yake bayani ana kuma akwai bambanci tsakanin tahajjudi da kuma qiyamul layli akwai bambanci ko tsakanin tahajjudi da tarawihi da azumi akwai bambanci shi tahajjudi to sai ka yi bacci sai ka tashi ka kama yi shi kuma qiyamul layli ko tarawihi to ba za ka yi bacci ba kawai daga sallar isha za ka ɗora ka dinga yi har zuwa inda ka samu damar yi shi ne bambanci tsakanin tahajjud da kuma ƙiyamun laili ko tarawih tahajjudi sai an yi bacci wa minan laili fa tahajjud bihi nafilatan laka asa an yab'asa ka rabuka maqaman mahmuda sai an yi bacci sai ake tahajjudi kuma tahajjudin ya fi falala akan ƙiyamun laili ma'ana yin ibada kafin a yi bacci kenan ana ganewa a intabih li hadhihi ma'ana ce ka faɗaka da wannan ka kula لأن أكثر الفقهاء رحمهم الله ما في يوم ما لم يفكوا الله تعالى يمس رحمه يرون أن وقت الإشاء يمتد إلى طلوع الفجر وأن سنة دوكا صلى الإشاء لوكا تنت إيا تفيا هار يجي لوكا تنت الفجر زي كيتو لكنه ضعيف وأن ما كان ميرونيش وليس في السنة ما يدل عليه باب وننوني السنة ديكي نونا وانا شوى صلى الإشاء تكي هار يجي أصبع باب ولا في القرآن باب كما القرآن alƙaunin raji magana mafi rinjaye min naƙawa da ahalil ilmi daga cikin malaman ma'abuta ilmi anna ma ba da nisfin laili laisa waƙatar lishai idan dare ya raba biyu to shikenan wannan lokacin na bayan rabin dare ba lokacin salar isha'i bane wa dalilu min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalili alqur'ani dalili a sunna fa fi kitabillah yaqulu allah ta'ala a cikin alqur'ani allah ta'ala na cewa aqimi salata liduluki shamsi ila gasqil layl ka tsaye da sallah lokacin da rana ta yi zawari har zuwa gasqil layli lokacin da dare zai yi duhu al-isra'i aya min namba ta 78 a duluki shamsi shine zawaluha ina ka ce duluki shamsi shine rana ta gusa ayi zawali ta gusa daga saitin tsayuwanka wallamu litawqit liduluki shamsi lamu din yana lokaci lokutantar da lokacin da Allah ya ai waƙatun duluk ai lokacin da rana ta yi zawali a lokacin ake so ku yi sallan azhar kamar yadda Allah ta'ala ke cewa dalli quna li iddatihin ku saki mata cikin iddarsu idan ka saki mace ko kai niyyar sakar mace to ba a so ka sake ta a lokacin da ka gama saduwa da ita ba a so idan kai wannan sakin sakin yayi amma sakin bid'a ne abin da shirya take nufi ta faɗaɗe ƙona da idda hinna sai matarka ta gama al'ada ta yi tsarki baka kusance ta ba sai ka sallame ta shine fasarar faɗaɗe ƙona da idda hinna idan kana nufin saki to shikenan ka bar iyalinka ta gama al'adar ta yi tsarki ta komai ta kama ibada to kafin ka kusance ta sai ka aiwatar da sakin wanda shine saki na sunna wanda kaga li iddati ne dama ta riga ta yi tsarki baka kusance ta ba shiki ne ta dora akan wannan wannan tsarkin na ɗaya kenan in ta yi wani na biyu in ta yi wani na uku shi kenan ta gama amma bayan kusantar ta da kai ba ta yi tsarki ba ka sake ta to shikenan sai ta koma ta fara kirge daga farko kaga baka sake ta a lokacin da ke kidayen idda ba wannan kuma shine saki 99 cikin 100 da ake yanzu kuma sakin bid'a ne wannan ko limamin juma'a ne sakin bid'a yi wara fara daga kan buhu yawa ko limamin juma'a ne irin wannan sakin bid'a yi amma malamai sun ce sakin yayi amma bid'a kai saki na sunna sai matarka ta gama tsarki baka kusance da baka sake ta shine sakin sunna kenan an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace to sai malik ke cewa fataliquhunna li'iddati kamar wannan lamun din kenan at-talaq ay waqtu iddati na lokacin da suka fara kirgin idda ay al-waqtu alladhi tastaqbilu fiha al-mar'a iddatuha a lokacin da mace ta fuskanci kirgin idayin iddata kenan wa abbara billam faqala liduluki shamsi wa lam yaqul min sai ce liduluki bai ce min duluki shamsi ba li'anna waqtu salati sababun liwujubiha domin lokacin sallah sababi ne na zaman sallar wajibi wallahu tufidu ta'lil lam tana fa'idantar da lokacin na sallar ne in kai ta ba a wannan lokacin ba sallar ba ta yi ba fa ka annahu qama aqimi sala li'anna shamsa qad zalat kamar mai magana zai ce ka tsaye da sallah domin rana ta gusa lokaci yayi to wannan magana tana da tsawo kuma lokaci yayi ba za mu gama ta ba za mu tsaya da insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kusa kwarai kuma daga gare mu ne Allah ta'ala ya ɗauki mu daga kansu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya samu lafiya mu kuma lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana su duk kuma abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala muna roƙon tsarinka Allah ka tsare mu ka kiyaye mu ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu da iyalan mu Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya وعليكم السلام eh dama shi yasa shi ma din ya faɗa abin ya bashi fahimta guda biyu idan har kuna cikin yanayin da duk da zafin ranar ma ku ba ku san ana yi ba Allah ta kuna cikin ni'ima ko gun ibadar ku dab da gun neman abincin ku yake to kaga ai rukusa ce ku wannan rukusar ko kun dauke ta ko ba ku dauke ta babu abin da zai cutar da ku babu abin da zai takura muku sai ku yi ta farkon lokaci kawai an fahimci wannan amma in akwai tazara tsakanin tafiya ka masallaci ko masallacin ku babba ne ana zuwa daga bangarori da yawa kuma ga tsananin zafin rana to sai ku ɗaucewa ibradi nan sunna ne sai ku jirginta domin al'umma da su zo masallaci cikin kwanciyar hankali yanayi dai in yi warantan to shi ake dubawa ba in yanayinku sallan azahar ɗin duk da tsananin ranar za ku yi cikin kwanciyar hankali shikenan sai ku yi aikata in kuma za ta ba ku matsala ku yi ta cikin takura da rashin nutsuwa sai ku jirginta ta haka ake ɗauka ma yanzu misali kamar sallolinmu da juma'a da ake yi tsananin rana akwai lokacin da in kai sujjada ma kan yashi ko kan wata kwalta sai ka ji kamar ka ɗora akan wuta wanda ba samu cikin masallaci ba ko haraba da sauransu kaga wani ana kula da wani ne in rana ta yi tsanani to ana so a jirkin ta sallah dan sanya ta domin al'umma su yi sallah cikin nutsuwa fa da ma'anan tun faqinu sala ba a san ai sallah ba a nutsu ba yasa ma'aikin Allah ke cewa idan an kawo abinci ko mutum iya jin shiga ban daki to ya fara gabatar da su kafin yi sallah domin in kai sallah kana jin yunwa ga abinci kana gani babu nutsuwa in kai sallah kana son shiga ban daki bayan gida ko fitsari ya matsa kana ma ba nutsuwa ita kuma sallah ana son ka nutsu a cikin lokacin da za ka yi ta Allah ya samu da shi eh na'am a in ya gusa da ba yi daidai da kai ba idan rana ta dan gusa ka tsaya rana tana saitinka amma ta dan bada ta karkata gunda za ta fada to shine zawali ya shirke amma lokacin da ke saitin ka zawali bai ba karkata ta hine zawali ka ka fahimta da masha Allah wa alaikum salam eh gaskiya duk wanda suka ɗau lokacin sallah da agogo rani da damuna to suna akwai kuskure a cikin wannan kullum muna buga misali yanzu lokacin sallan a lokacin azumi ai muna yin sallar magariba kafin karfe ba wajen shida da rabi ba yake har aka gama azumi na ji ba sha ruwa ba fiye da karfe shida da rabi da wani abu to amma yanzu karfe karfe bakwai ta muke sallar isha'i a magariba kai afuwa sai bakwai ta yi kaga ashe tsakanin azumi da yanzu mun samu wajen tazarar minti talatin to haka yake a azahar haka yake a la'asar haka yake a magariba tunda a magariba ya fi bayyana abu gane ba a relying da agogo totally akan shi ne lokacin sallar ko ba a yi tunda lokacin sallar iya canja kamar da yanayi a shekara yana canjawa ana samun zafi ana samun sanyi ana samun damuna ana samun dare ya fi ni ana samun yini ya fi dare to duka wannan season din da ya canja to lokacin sallah ma canja yake saboda ka wannan ba sunna bace gaskiya kuskure ne masallaci ya tsaya kai da fata kan karfe ɗaya dimun da'imin ke sallah kuskure ne akwai yanayin da zai yi sallah lokaci bai yi ba akwai yanayin kuma da zai yi sallah ba maki lokacin da bai kusa fita saboda ka dinga kula da lokacin sallah a shari'a ba abu wace ba Allah samu dace farkon lokaci kai idan farar hula ne a masallacin yawa ba ba kowa ba ne kai kuma kana kudai rayu sai za ka iya zuwa amma kai a masallacin wani ne fitar ka daga masallacin zuwa wani masallacin zai iya haifar da rahin fahimta a gawansu to sai ka zauna ka yi haƙuri a dinga karatu kana ilmantar da sai a gani amma kai farar hula ne in ka zo ba a sani ba ba ka fita ba a sani ba to za ka iya tafiya can ɗin kai sallar ba matsala amma an kai wani udwi ne a masallacin kuna cikin jami'ai ko kuna cikin wanda kuke gaba gaba a masallacin to ku tsaya ku dinga karatu da karantar har a fahimci abu wanda shine aikin da yake kan irin wannan mutum wallahi wa shikenan ko wa alaikum salam na bilbili eh babin jawazi ya halatta amma kuma ya saba wa aikin magabata ita nafila an ce a galabiyyar masana masana ne ba a wajibta masa kai sallama ba amma za ka iya zama kai ta ka tashi an gane kuma hadarin wannan shine idan za ka jera wannan ba za ka yi sallama ba za ka yi tsaraka a hudu ko shida to ko a tahiyanka sai ka samu matsala sallar ka ta yi dalit ta rushe domin ba ka raba tsakaninsu ba amma idan na filbi ne kake raka a biyu kake sallama kake raka a biyu kake sallama to akwai yiwuwar idan kana cikin wacce raka a biyun ta wajen ta kai wannan raka a biyun ta ka tasha ta tsira amma ko da goma ka jera ba kai sallama ba a sallaman kare ka samu matsala to sallar ta rushe gaba da ka fahimci maganar kuma aikin magabata da manzon Allah ya salatu laili masana masana masana masana a zauna a yi tahiya a yi sallama a karo biyu a yi tahiya a yi sallama wannan shine abin da magabata suka tafi a an gane to na kusan ƙarshe ya yi lagawa gaskiya malamai sun ba su ba shi uzuri ba ba su ba shi uzuri ba e ko da mutuwar ne a yin kudinka ne ba za ka manta ba ko ba gaskiya ba ne ko kuma ka je kwana mitin da gwamna a shekarar wanda ya magana za ka yi ai ba za ka yi ba tsakanin mu ga Allah muke wani saboda ka duk wanda yi magana ana sallar juma'a ya yi lagawa gaskiya akalla dai an ce wannan ladar juma'ar ba ka da ita shine abin da malamai suka faɗa saboda ka in aliman ya fara kuɗuba to ana cikin sallah ne kuɗuba wani yanki ne da cikin sallah a daina wasa da kuɗubar juma'a in dai har liman ya fara kuɗuba to kamar ana cikin sallah ne ba a san magana ba a san motsi ba ko wani iya wani abu karka je ka ce ya daina idan ka ce na an yi mutuwar ka saboda kai da shi dukkan zama ka faɗi ya faɗi yawa ko yaro ne ke kiri ne ka rabu da shi ba wanka da shi haka ake yi juma'a tana da matakai da yawa da ake so a kiyaye game da ita gaskiya magana in dai bata kai ta kawo wajen gyara sallah din ko liman din yayi to in dai mutum ya wata magana daban ana cikin kwatsawa to gaskiya magana ya lagau malamai kuma sun ba da hukuncin wanda ya lagau akalla dai a bashi matsayin da cewa wannan juma'ar bai same ta ba wallawa na ƙarshe to kai da aka sauka ma farilla ma ta dawo biyu kuma ya baka damar yin nafi an ce akwai wa'an sana fifine da mazan ana ko a tafiya baya barin su kamar wutiri kamar katan alfijiri waɗannan su kaɗai aka ce mazan ala yana su a yi tafiya amma baya yin musulun nafi da kuskure ne gaskiya shi matafiyi an takaita mai sallah ne domin a bashi dama to kuma in har za ka yi nafila ma a shek to ka ci gama na mai bambanci yawwa ai kullum ita shari'a tana da hikima ai mai hikimar da yasa aka ce ke raka a biyu saboda sauƙa ma tunda wajibi ma aka sauƙa ma to kuma ai ba a bukata ka yi nafila kuma sai ka bari in ka je ka nutsu ka da gida sai ka dinga yi wannan ba baka ka'ida ba ma kai can ya rage ka gaji subhanakallahumma bihamdika ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته